إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبير قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida, wanda ya zo sha biyu ga watan bakwai dubu biyu da sha biyar. Za mu tashi Suratul Ikhlas, wanda ita ce Sura ta ɗari da goma sha biyu. Wannan Sura daga jin sunanta an san abin da take koyarwa ana kiranta suratul tauhid ana kiranta suratul ikhlas ana kiranta suratul samad duk wannan yana nufin wannan sura tana koyar da tauhidul asma'i was sifati kuma wannan sura tana tsarkake Allah gabarin uba ko ɗa ko mata ko jinsi subhanahu wa ta'ala na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Allah subhanahu wa ta'ala bayan basmala ya ce, Ƙul, ka isar da wannan saƙo duk duniya ta ji ga mutane da aljanu wa ma'arsan naka, illa ka fatallin nasi bashiran wa nazira. Tabarakan lazina zalar furƙana ala abdihi liyakuna lil'alamina nazira. Da ka Allah ya ce wa annabi ya gaya ma duniya, in alaika illal balag wa alaina alhisab aikinka ka isar allazina yuballighuna risalati llah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah huwa Allahu ahadun kace shine Allah abin kadaitawa kace shine Allah shi kadai a cikin rububiyarsa a cikin uluhiyarsa a cikin sunayensa da siffofinsa Allahu samad shine Allah wanda ake nufinsa da dukkan bukatu duk wata bukata Allah shi yake biya ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu وما ننزله إلا بقدر معلوم Allah ya ce komai taskarsa tana hannuna amma ba na saukar da shi sai gwargwadon bukata Allah ta'ala ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid in yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika ala Allah bi aziz huwal ganiyu Allah shine wadatacce wa huwa ganiyun anil alamin Allah ya wadatu gabarin talikai baki daya amma dukkan talikai masu bukatuwa ne zuwa gare shi lam yalid Allah bai haifa ba wa lam yulad ba a haifa Allah ba wa lam yakul lahu kufuwan ahadun babu ɗaya da ya zamo kinai ko sa'a ko kishiya a cikin rububiyar Allah ko a cikin uluhiyar Allah ko a cikin sunaye da sufofin Allah ko a cikin ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wata baiwa Allah za ta musulunta, kina so za ki musulunta, kina so za ki musulunta da amincewarki da yaddanki ko wani ya takura ki, ba wanda ya miki dole, na'am? san ranki ne da amincewarki to me ya baki sha'awa kike so ki musulunta kawai dai Allah ya shiryar da ke ki musulunta daga wani yanki kika fito daga ina daga Jos to bari gaya miki kalmar shahada in kin amince kin zama musulma ashhadu Allah ilaha illallah واشهد ان محمدا رسول الله abin da kika ce a cikin harshen larabci daga yau na amince na yadda na gamsu ba tare da wani ya takura ni ba ba abin bauta da gaskiya sai Allah kin yadda da haka kika ce kin amince annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ya aiko shi da musulunci kin yadda da haka kika ce daga yau kin yarda annabi isa bawan Allah ne manzon Allah ne dan maryamu ne amma ba dan Allah bane kin amince to wannan shine musulunci ya daga abin nan me sunanki sunanki eh patient to patient kina so a ci gaba da kiranki da suna feshan a cikin musulunci ko kina so ki canza suna aisha kike so yanzu ta ce maimakon feshan a dinga kiranta da aisha to allah ya raya ki rayuwa addini aisha rayayya kenan wacce ta rayu da tauhidi ta rayu da aƙida ta rayu da sunna ta rayu da ilimi ta rayu da annabi kuma isa na abubakar uwar muminai kuma da haka za mu ci gaba da kiranki Aisha musulma akwai 'yan kwamitinmu ɓangaren mata wanda suke yin bincike domin tabbatar da yadda za su baki ilimi da yadda za su gana da iyayenki domin sauƙaƙa miki matsaloli muna fata a Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da mu da ke a musulunci 'yan kwamiti ku kuma aiki ya same ku sai a je a tattauna da Aisha yadda za a bata addinin musulunci wannan sura tare da cewa aya uku ne kacal ko zuwa hudu a ciki, amma ta kunshi bayani akan tauhidul asma'i was sifati wanda shi kuma ya tattaro tauhidul rububiyya shi kuma ya tattaro tauhidul uluhiyya saboda haka wannan sura ana kiranta suratul tauhid domin tana karantar da mu tauhidi da kashe-kashensa guda uku tauhidin rububiya shine Allah ta'ala shi kadai yayi halitta shi kadai ya mallaki halitta shi kadai yake gudanar da halitta tauhidul ibada ko tauhidul uluhiyya shi kadai ya cancanci a bauta masa kada hada shi da kowa a wajen bauta kowaye ko meye sannan a kira shi a siffanta shi da sunaye da siffofi da ya kiran ya siffanta kansa da shi ko annabi sallallahu alaihi wa sallama ya siffanta su da shi a cikin alkur'ani wannan sura akwai falala da yawa game da ita da kuma bayani na malamai mai tsawo game da abin da take koyarwa da kuma abin da ta kunsa na tsarkake tauhidi da aqida nana Aisha Allah ya kara mata yarda ta ruwaito mana hadisi wanda Imam Bukhari ya fito da shi a cikin Sahihul Bukhari bai lamba ta dubu bakwai da ɗari uku da saba'in da biyar imam muslim ya ruwato shi mai lamba ta ɗari takwas da goma sha uku ice an aishata radiyallahu anha an ruwaito daga uwar muminai aisha Allah ya ƙara mata yarda annan nabiya sallallahu alaihi wasallama ba'atha rajulan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika wani mutum ala sariyatin bisa ‘yan kai farmaki wa kana ya ƙara'u li ashabihi ya kasance shine liman wanda yake karantawa waɗanda yake jagoranci Lahu a kowace raka'a shi sai ya karanta Lahu haka kawai ba sa shi akai ba sai ya ji in ya karanta Fatiha da sura ma sai ya ƙara da Lahu. to kuma in liman ya makale wa sura ɗaya komai daɗinta sai ka ga mamu sun fara gunaguni mamu sun fara ƙosawa sun fara gajiya fi salatihim fa yakhtimu bi qul huwallahu ahad sai ya cika da ƙul huwallahu falamma raja'u lokacin da suka komo zakaru zalika linnabi sallallahu alaihi wasallam sai suka kwashe wannan labari na wannan liman nasu da ya nacewa ƙul huwallahu faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce saluhu ku je ku tambaye shi li ayyi shay'in yasna'u zalika shi ko me yasa ya makale ya nace wa qul huwallahu fata'aluhu sai aka tambayi wannan liman wanda ya makale wa qul huwallahu faqala yace li annaha sifatur rahman kun ga tauhidul asma'i was sifati ya fito wa ana uhibbu an aqra'a biha wannan yasa ni kuma na nace nake so ina nanata ta ina maimaita ta domin tauhidi da aqida ingantacciya ta shige ni فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه ونقول يتي حبك إياها أدخلك الجنة سنك قل هو الله da tauhidin da ka koya a cikin ulhuwallahu to ya maka jagoranci zuwa aljanna da ka kai dan aljanna ne hadisi na biyu arwaito shi daga abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu wanda Imam Bukhari ya rawaito shi mai lamba ta 7374 yake cewa anna rajulan wani mutum sami'a rajulan ya qara'u qul huwallahu ahad yuraddiduha shi kawai wuridi yake da qul huwallahu ita lalata qul huwallahu ita maimaita qul huwallahu ita karatun qul huwallahu yayi ta takara qul huwallahu yayi ta tilawar yayi ta satu yayi ta tukurin qul huwallahu فلما أصبح دقري واي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له sai zo ya gawa annabi wani mutum ne shi kawai kul wallahu yake wa ka annar rajula ya taqalluha shi wanda ya kawo ƙarar yana ga kamar kul wallahu bata kai ta kawo ba yana karanta ta yana ga ai sura ce mai aya hudu kuma ba wani tsawo gare ta ba fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda rayuwata take hannunsa inna hala ta'dilu thuluthal qur'an ita daidai take da ɗaya bisa uku na alqur'ani ɗaya bisa uku na alqur'ani kun ga qur'ani in ka kasa shi izo 60 to ita kadai ta dau 20 hadisi na uku arwaito shi daga Imam Bukhari mai lamba ta dubu biyar da hamsin da ɗaya. Daga Abi Sa'id al-Khudri Allah ya ƙara masa yarda ya ce, Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa sahabbansa, A ya ajazu ahadukum an ya ƙara a sulusal Qur'ani fi lailatin, yanzu ɗayanku ba zai ƙosa ba ko ya gaji, a ce ya karanta ɗaya bisa uku na alkur'ani wannan ai ba gajiya ba kosawa a ciki fa shaqqa zalika alaihim sai kowa ya turus sun dauka izu 20 zaka je kai sai kowa ya turus ce yanzu ɗayan ku me zai gajiyar da shi dan ya karanta ɗaya bisa ukun alkur'ani a dare ɗaya sai kowa ya noki sun ji tilawa za ta yawa wa qalu ayyuna yutiqu zalika ya rasulullah waye zai iya duk dare sai ya yi izu 20 duk kwana uku sauka faƙala Allahul wahidus samadu thulusul Qur'an wannan sura da ta zo da sunan Allahu alwahidu as-samadu ita kadai ta kunshi daya bisa uku na alqur'ani hadisi na hudu imam muslim ya rawaito shi mai lamba ta 812 daga abi hurairata sarkin karatu sarkin ilimi eh ma ilmamun ahlus sunna wal jamaa eh qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama uhshudu ku tattaru fa inni sa'aqra'u alaikum sulusal qur'an ku taru yau zan karanta muku ɗaya bisa uku na alqur'ani fa qala ba'duna li ba'din sai shashin mu yace wa shashi to to kuma me za a yi fa hushida man hushida aka tattaro wanda za a iya tattarowa summa kharaja nabiyullah sallallahu alaihi wasallama fa qara'a qul huwallahu ahad sai annabi ya karanta yace qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai aka ce to a tashi daga majalisi aka ce mana za a karanta sulusul qur'ani mun dauka tilawa za a yi ta yi sai an kai sulusun dare shikenan thumma dakhala sai manzon Allah ya shiga gida fa qala ba'duna li ba'din sai aka shiga tattaunawa irin wannan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mai annabi yace ne dazu fa inni sa'aqra'u alaikum thulutsal qur'ani zan karanta muku ɗaya bisa uku na alqur'ani to kuma ya kulhu wallahu ya shiga gida ne kuka fahimta a wannan inni la'ara inni la'ara haza khabaran ja'a min as-sama to sai aka shiga tattaunin ce ina ga wani labari ne yazo daga sama kawai shikenan summa kharaja nabiyullah sallallahu alaihi wa sallam fa qala inni qultu dazu me nace muku ne nace muku dazu sa aqra'u alaikum thuluthal qur'an zan karanta muku daya bisa uku na alqur'ani ala wa innaha ta'dilu thuluthal qur'an wannan sura da na karanta muku to ta'dilu thuluthal qur'an so da qur'ani imma khabarun wa imma hukmun ko dai labari ko hukunci to labarin da aka bayar akan Allah a cikin alqur'ani shine kaso ɗaya bisa uku na yawan alqur'ani domin kana tafiya misali da ka zo ayatul kursi za ga tana da wakafi goma duk kuma wakafin nan goma magana Allah ake ba kowa a ciki Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم duk bayani ne akan Allah inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hafisa wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakharatun bi amrihi ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب نقدم مجانا الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ذاك قرآني بيان الله يكتي وهي الله سبوب الله kaɗaitaka Allah a cikin yin halitta da mallakar halitta da gudanar da halitta da cancantar bauta walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha uljullaha aw du'ur rahman ayyam ma tad'u falahul asma'ul husna to haka nan zaka ta karanta alqur'ani qul alhamdulillahi allazi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا haka za ka yi ta ganin Allah a cikin Alƙur'ani ana bayani akan siffofinsa da ayyukansa da kaɗaitarsa a cikinsu subhanahu wa ta'ala da haka yace musu innaha ta'dilu sulusal qur'an shi ma wannan hadisi na Abu Hurairata wanda Imam Muslim ya ruwaito mai lamba ta 812 yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko hadisin Abu Darda shine mai lamba ta wato ɗari takwas da sha ɗaya yake cewa anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qal aya ajazu ahadukum an yaqra'a kulla yawmin thuluthal qur'an yanzu ɗayan ku a ce ya kosa ko ya gaji ko ya sare ba zai iya karanta ɗaya bisa ukun alqur'ani kullum ba qalu na'am ya rasulallah nahnu as'afu min zalika wa a'jazu wallahi abin da yake akwai ma'aikata akwai yan kasuwa akwai manoma akwai makera akwai masaka akwai mahauta akwai yan farauta akwai kaza shi yasa lokacin ba zai bamu ba qala fa inna allaha jazza alqur'ana thalathata ajza'in Allah ya kasa qur'ani kashi uku qul huwallahu ahad thuluthul qur'an thuluthul qur'an hadisi na shida daga mu'azu ɗan Abdullahi ɗan Habibu daga babansa, wanda Imamu Tirmidhi ya rawaito mai lamba ta dubu biyar da ɗari biyar da saba'in da biyar, ice hadisun hasanun sahihun garib. Abu Dauda ya rawaito shi mai lamba ta dubu biyar da tamanin da biyu, Imamun Nasa ya rawaito shi a juz'i na takwas shafi na ɗari biyu da hamsin, yake cewa asabana atsashin wazul matum. An yi wani lokaci da tsananin kishi ya kama mu da kuma tsananin duhu. fantazarna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam sai muka saurari zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yusalli bina ya zo ya mana sallah fa kharaja fa akhadha bi yadayya sai annabi ya fito ya kama hannuna fa qala sai ya ce qul fa sakata fadi sai ya shiru qala qul fa qultu ma aqulu me zan ce ya rasulullah qala qul huwa Allahu ahad ومؤوزتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثا تكفيك كل يوم مرتين yace da safe ka karanta qul huwallahu uku ka karanta falaki uku ka karanta nasu uku ta ishe ka da yamma ka karanta qul huwallahu uku ka karanta falaki uku ka karanta nasu uku ta ishe ka shi yasa wasu malaman suke ga wannan hadisi ya nuna kenan bayan sallan magariba qul huwallahu hudu ce domin akwai uku ta yamma da uku ta safe da kuma ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ta bayan kowace sallar farilla bayan kowace sallar farilla dama hadisi ya zo mu karanta qul huwallahu da falaki da nasu da ayatul kursiyu to sannan kuma sai uku ta zo a karanta ta da safe uku ta zo a karanta ta da yamma suka ce wannan uku ba ta cikin lissafin wanda ake na bayan sallar farilla so da ka in ka yi ƙulhuwan lahu bayan sallar farilla ƙulhuwan lahu ɗaya falaki ɗaya nasu ɗaya atal kursiyu ɗaya wannan bai shiga lissafin kuma in ka zo wuridinka na safe ka kuma yi ƙulhuwan lahu uku falaki uku nasu uku ayatul kursiyu ɗaya ba haka nan ka zo kwanciya ka haɗa hannunka ka yi ƙulhuwan lahu da falaki da nasi ka tofa a hannunka ka shafe wuyanka gaba ɗaya kanka kai na biyu ka shafe jikinka na uku ka shafe har zuwa kafarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan mun zo cikin suratul falaq zamu ji me ya faru yake yin wannan wato wuridi da kaudabara da kauda idan mayu da kauda idan mahassada da to da idan makwangwata da sauransu saboda haka yace wannan annabi yace in karanta ta ishe ni hadisi na shida ko na bakwai daga nana Aisha Allah ya ƙara mata yarda wanda Imam Bukhari wato mai lamba ta 2017 a cikin Fatahil Bari juz'i na 1 shafi na 209 ya rawaito shi a gurare daban-daban Imam Muslim ya rawaito shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kana iza awa ila firashihi idan manzo Allah ya tattaro zuwa ga shimfiɗarsa yana so zai kwanta bacci ku riƙe wannan sirrin da kyau to da wannan zamanin zamani ne na makirci da hassada da jifa da ƙulli da tsafi da camfi da sauran mugayen da ma maita maita irin ta tsafi da kambun baka da sauran sharrance-sharrance ila firashi kulla lailatin baya fasa wannan duk dare jama'a kaffaihi sai ya haɗa hannayensa biyu thumma nafasa fihima sannan nafasu an ce iska ce ake so ta fito da yawu kaɗan shine banci tsakanin nafaka da nafasa shi nafaka iska ce kawai ake so shi kwa nafasa yawu ya ɗan fito amma ba kaki ka tofa a hannun ba a ji ɗan huci da ɗan da ɗan sanyi sanyin miyau ya zuba akan hannunka sai ka yadda kake shafa mai sai ka shafe kanka gaba ɗaya ƙara'a fihi ma sai ya karanta ƙul huwallahu ahadun wa ƙul a'udhu bi rabbil falaki wa ƙul a'udhu bi rabbin nasi summa yamsahu bihi ma mastata'a min jasadihi sannan annabi ya shafe duk inda hannunsa zai kai a jikinsa yabda'u bihi ma ala ra'asihi wa wajhihi farko dama mun ce a fara da kai ko wa ma aqbala min jasadihi sannan nan gaba ka shafe gabanka ya fa'alu zalika salasa marrati a wata ruwayan ta bukhari tace idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana rashin lafiya to ni sai in karanta qul huwallahu da falaki da nasin amma sai in tofa a hannunsa tace saboda hannunsa mai albarka sai in kama hannun nasa ina goggoga masa a jikinsa kun ji na Aisha da wani fiqihu da ta shafa hannunta a jikin annabi ƙara ta shafa hannun annabi a jikin annabi sallallahu alaihi wasallam duk da saboda shi ne mai albarka ka shafa masa da hannunsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama so da haka kun ga wannan ya nuna mana cewa kenan wajibi ne ko kuma ya kamata ko ya dace domin neman tsari da neman kariya shi yasa wani hadisin yace mata awwaza muta'awwizin bi mislaihima mai neman tsari bai nemi tsari da kamar qul huwallahu da falaki da nasu ba ko falaki da nasu to Allah ta'ala ce qul mun san qul fi'il amrin ne majzum alamati jazmihi as-sukun ala akhirih wal fa'il damir mustatir taqdiruhu anta ko da yake an ce a daina zurfafa a cikin nahawu da sarfu da luga da balaga da sauransu sama sama ko huwa mubtada ne damirul fasl الله مبتدا الثاني احد خبره والجمله من مبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر مبتدا الاول الله الصمد شي ما مبتدا ده خبر لي لم حرف نفي وجزم وقلب يلد فعل مضارع مجزوم بلم علامة جزمه السكون على آخره والواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب لم حرف نفي وجزم وقلب يولد فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون على آخره والواو حرف عطف لم حرف نفي وجزم وقلب يكون فعل مضارع ناقص مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون على آخره له خبر مقدم كفؤا متعلق له متعلق به كفؤا خبر كان مقدم أحد اسم كان مؤخر الله سبحانه وتعالى يتي كتي هو شيني الله هو الله الذي لا إله إلا هو الله شيني الله wannan sunan duk inda ka ganshi ba mai shi sai Allah an faɗi wannan kusan dubu uku a cikin alkur'ani shine sunan da ya kowanne yawa a cikin alkur'ani Allahu Allah ya komai yawa sannan aka ce ahadun shi kaɗai ne ahadun ɗin nan so ɗaya maimaita alkur'ani amma wahid ya zo sau ashirin da biyu yasa wasu malamai suka ce da ahadun da wahid me bambancin su domin shi ahadun an gina shi ala wazani fa'il wahid fa'il ana cewa wahid isnain salasa arba khamsa sitta saba'a samaniya tis'a ashara so da aka wahid ɗaya kenan amma ahadun fa masdar ne ahadun kaɗaitacce bai ma hau kowane wazani ba masdar ne ahadun kaɗaitacce amin fi rububiyatihi fi uluhiyatihi fi asma'ihi wa sifatihi sai sa shek usaimin a cikin sharhin kitabut tauhid yake cewa tauhid ma'khuzun ne min wahada wahada yana nufin ɗaya to kalmar ɗayan nan daga ina aka samo tauhid me ma'anar tauhid ifradu shay kadaitawa ɗayantawa ɗayanta ɗaya kadaita ɗaya shine ma'anan tauhid kun ga ashe daga ahadun da wahid aka samo tauhid ko tauhid kadaitawa min wahada yuwahhidu tauhid ala wazani fa'ala yufa'ilu taf'il wahada yuwahhidu tauhid sai ce wa tauhidu shar'an ifradullahi ta'ala bima yahtassu bihi a kadaita Allah da abinda Allah ya kadaita da shi shikenan kadaita Allah dama akwai banci tsakanin Allah ɗaya ne da kuma kadaita Allah me bambancin su kadaita Allah da kuma Allah ɗaya ne me bambancin su shi Allah ɗaya ne dama ɗaya ne ko ka yadda ɗaya ne ko baka yadda ɗaya ba ne dama ɗaya ne to ka ka kudure a zuciyarka ɗayan ne shine kuma tauhidi in ka ce yana da mata to baka da tauhidi baka kadaita dama ba shi da matar amma kudurewarka yana da matan ya sa kai kai asara ba wan ka ce Allah yana da mata kuma zai zama yana da matar ba akwai abu yadda yake akwai kuma kudure haka yake yanzu misali a ce wannan baki ne sai kai ka kudire fari ne kudirewar ka fari ne zai mai da shi baki yawa to Allah ɗaya ne da kuma kadaita Allah shine bambancin su Allah dama ɗaya ne to ka yadda ɗayan ne shine tauhidi to ɗaya a me fi wujudihi fi uluhiyatihi fi rububiyatihi fi asma'ihi wa sifatihi sune abu hudu in ka kadaita Allah a hudun nan to tauhidi ya zauna shi kadai ne a cikin samuwarsa shi kadai yayi halitta ya mallaki halitta yake gudanar da halitta shine rububiyya shi kadai ya cancanci bauta sannan shi kadai ne a cikin sunayensa da siffofinsa babu wanda ya tarayya da shi su a cikin sunayensa da siffofinsa laisa kamislihi shay wa huwa samiul basir to da haka suka ce da wahid da ahadun duk ɗaya ne suka ce saboda an ta maimaita ahad wahid wahid wahid an siffanta Allah da wannan hasso 22 a cikin alkur'ani amma babu inda ahadun ta zo sai nan to kuma Allah ta'ala ce wa ilahukum ilahun wahid ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanu wani gure ce wala taqulu salasa intahu khairul lakum innama Allahu ilahun wahid yace ya sahibai sijini أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وبينهما ورب المشارق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار كنغا واحد القهار to wannan ya zo sau 22 a cikin alkur'ani to da haka wasu malamai suke ga wahid da ahad ahadun yana nufin shi ɗaya ne wahid kuma ka ƙudire ɗayan ne shi ne bambancin su wasu kawo kuruk ɗin har guda shida kama imamu suyuɗi ya kawo bambancin wahid da ahadun har guri shida amma dai wannan shi ne ahammu shai cewa Allah ɗaya ne kai ma ka ƙudire ɗayan ne in ba ba ka ƙudire ba to ɗayan ne subhanahu wa ta'ala Allahu samad shine Allah ta'ala wanda ake nufi da dukkan bukatu domin samadu daga samadahu yasmiduhu samdan wa samada ilaihi ana cewa samadahu wato samada yasmidu samdan yana zuwa muta'addi yana zuwa lazim ai qasadahu idan ka nufi wani zaka gurinsa dan wata bukatarka da ta dame ka da tashin hankali da ka shiga amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah akwai a ilahum ma Allah so da haka shine yujibul mutarra wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin so da haka Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء الله أكبر الله yana jin tausayin bayinsa as-samadu ya zo da ma'anan as-sayyidul muta' shugaban da ake bin sa duk wanda ya cancanci abi shi to shine as-samadu allazi la yuqud la yuqsa la yuqda dunahu amrun wanda baka isa ka zartar da wani al'amari ba sai ka tuntube shi to shine as-samad ko aka ce huwa allazi yusmadu ilaihi fil hawaij wanda duk wata bukata shi ake kaiwa yace da mutananku da aljanunku da na farkonku da na ƙarshenku da mazanku da matanku ku taru a guri ɗaya kowa ya tunano ƙarshen burinsa da bukatarsa ya gaya wa Allah Allah ya ce duk in na biya muku bukatar ku bai fa ɗauki allura a saka a teku ba in aka ɗaga allura ɗin to shine an shiga taska Allah ذاك هو الذي يصمد إليه في الحوائج أي يقصد أنا توا علوته بحسام ثم قلت له خذها حذيف فأنت السيد الصمد السيد الصمد وند أكي نفي دا بكاتا إيش علوته بحسام ناي كنسا دا تكوبي ثم قلت له خذها يا حذيف حذيف يا يا حذيف فأنت السيد الصمد kai ce shugaba ne da ake nufin ka a je gurinka don ka biya bukata wa asmada ilaihi al'amur ai asnadahu idan ka jingina al'amari ga mutum sai a ce asmada ilaihi al'amura ana cewa kuma asamadu almakanul murtafi can tudu koli koli inda mutum ya je ana gano shi laraba in suka tashi gida sai su yi shi a tudu wai saboda in ba ya gano ya zo ya ci abinci marowaci kuma sai ya gida a fari so da ba mai gano shi ko mutum ya ce ya kunna wuta a saman tudu saboda bako ya gani ya zo ya ci abinci shi kuma marowaci sai kunna ta a rami saboda kada wani ya hango hayakinta ko mutum ya ce wa bawa haukan tudu duk wanda ka hango ya zo ya ci abinci a gidana ka zama ɗa saboda haka shi yasa suke siffanta mai kyauta da tudu marowaci kuma ake siffanta shi da kwari ko rami ko kuma ake siffanta shi da kwazazzabo المكان المرتفع الغليظ من الارض المسمد الذي لا جوف فيه سنه wanda bai da ciki baya ci baya sha shi ma na kiransa as-samadu shi ake cewa sarki abin nufi da bukata shine as-samadu wanda duk bukatu shi ake kai ko baya gajiya ya ciyar da mu ya sha da mu ya tufatar da mu wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil bahr wal ma fil bar wal bahr wa ya'lamu ma tasqutu min waraqatin wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فذاك كومي فلا الله ne komai arzikin Allah ne muke ci subhanahu wa ta'ala to as-samadu yana cikin sunaye guda goma sha ɗaya waɗanda ake kiransu sunayen Allah waɗanda in aka yi tawassali da su ake samun bukata da haka yau sai an bada abin sadaka Na'am? Sunayen Allah an samu hadisai hudu ne rak bayan bincike mai tsanani da malamai suka yi akan guraren da annabi ya ce ya rantse cewa sunayen Allah mafi girma yana gurin wanda ake kira ismullahil a'azam guri na farko annabi ya ce ismullahi al'azam yana guri uku a cikin alƙur'ani suratul baqara da ali imran da daha shine alhayyu alqayyum a cikin suratul baqara cikin ayatul kursi Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum to ka rubuta binan alhayyul qayyum aka sake nanatawa a farkon suratu Ali Imran alif lam mim Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum aka sake nanatawa a cikin suratu Taha wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala kulma kenan mun samu alhayyu alqayyum sana hadisi na biyu shi ma ingantacce yazo yace ismul lahil a'azam yana cikin suratul baqara inda Allah yace wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim to nan sai muka samu sunaye uku ilahukum ilahun wahid mun samu alwahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim mun samu arrahman mun samu arrahim mun samu alwahid sun zama nawa kenan sun zama biyar sai wani mutum ya zo ya addu'a ya ce Allahumma inni as'aluka ya Allahu bi anni ashhadu annaka anta Allahu allazi la ilaha illa anta ahadus samadu الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن سامو أحد أن سامو الصمد أن سامو الله ما هذا دون شنا تقص سوني يزي أدواتي اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة أعوذ بك من النار to wannan tun da ya maimaci sai ka cire shi an samu nawa kenan uku in an hada da wancan nawa goma sha ɗaya suka ce to duk asma'ul lahil husna suna komawa ne zuwa ga sha ɗayan nan shi yasa yace Allah yana da suna ɗari ba ɗaya man ahasaha wanda ya karanta ta ya fahimce ta ya siffanta Allah da ita domin ka'idar siffanta Allah da suna sai ka yadda da abu bakwai tukunna na farko asma'ullahi ta'ala kulluha husna duk sunayen Allah masu kyau ne la naqasa fiha biwajhin min alwujuh babu tawaya a cikin sunayen Allah ta kowace fuska wallahi alasma'ul husna gaya fil husn sana asma'ullahi ta'ala a alamun wa awsaf sunayen Allah a alam ne kuma ausaf ne, proper noun ne kuma sifa ne, ma'ana za a kira Allah da shi kuma siffar da ya kunsa za a siffanta Allah da ita, in ka ce alganiyu, to alganiyu sunan Allah ne, gina kuma sifar Allah ce, in ka ce alkarimu, to karimu sunan Allah ne, karam sifar Allah ce, in ka ce al'alimu, al'alimu sunan Allah ne, ilmu sifar Allah ce, subhanahu wa ta'ala, to haka duk sunayen Allah suke, da haka alamu wa ausaf. أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمن ثلاثة أمور وإن دلت على وصف غير متعد تضمن الأمرين أسماء الله تعالى تتضمن المطابقة أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين أسماء الله تعالى لا نقص فيها بوجه من الوجوه أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين sana asma'ullahi ta'ala la tusbatu bil aqli inna ma tusbatu bil shar'i qulahu banina wa banatin sun kirkiro wa Allah ƴaƴa maza da mata bi gairi ilmin kuma ƙarya suke ba karatu a cikin wannan yace wa yaj'aluna lillahi albanati suna sanya wa Allah ƴaƴa mata subhanahu sarki ya tabbata ga Allah wa lahum ma yashtahuna abinda suke sha'awa ne kawai tabbata gare su yace asdafal banati alal bani Allah ya fifita maza ƴaƴa mata ne akan maza malakum kaifa tahkumun yaya kuke wa Allah haka afa asfakum rabbakum bil banina wattakhadha min al malaikati inasa ku Allah ya kebance ku da ƴaƴa maza shi kuma ya riƙi mala'iku ƴaƴa kuma mata alakum dhakaru wa lahu al unsa yanzu ku kenan kuna da ƴaƴa maza shi yana da mata tilka izan qismatun biza wannan rabo ne da aka yi zalunci a cikin sa wa annahu ta'ala hatta aljanu musulmi suka ce wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa qalu ittakhadha ar-rahmanu waladan Allah ce laqad ji'tum shay'an idda da kuka ce Allah ya riki da kun zo da magana mai nauyi takadu samawati yatafattarna min wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'aw lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk abin da ka gani a cikin sama da ƙasa bawa ne ga Allah amma ba da ba wa yunzira allazina qalu ittakhadha Allahu walada yana jan kunnan masu cewa Allah ya rikida innamal lahu ilahun wahid subhanahu an yakuna lahu walad Allah shine kadai abin bauta ya tsarkaka a ce yana da ɗa so da haka ba a cewa wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakhiz waladan akwai waladan la wa innahum lakazibun wato aqidar biyu ce akwai masu cewa Allah ya haifi ɗa akwai masu cewa Allah ya riki ɗa ku gane bambanci amma duk kafirci ne da mai cewa Allah ya haifi ɗa da mai cewa Allah ya riki ɗa da akwai masu cewa da muka ce Isa dan Allah ne ba muna nufin Allah ne ya haife shi ba ai kamar da ake cewa dan gombe gombe ce ta tsuguna ta haife shi dan kasuwa kasuwa ce ta haife shi dan kungiya kungiya ce ta haife shi dan gari dan kasuwa dan kamasho kamasho ce ta haife shi to dan wai suka ce wani an ce dan Allah ma ana nufin ba Allah ne ya haife shi ba wata daraja ce to Allah ya ce wa innahum lakazibuna hakan ma ƙarya suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani hadisi wanda imam muslim ya rawaito shi da imam bukhari mai lamba ta dubu tara ta dubu shida da casa'in da tara da muslim mai lamba ta dubu biyu da ɗari takwas da hudu Allah ta'ala ya ce hadisi kudisi kazzaba ibn adama dan adam ya ƙaryata ni walam yakul lahu zalika bai kamata kuma ya ƙaryata ni ba washa tamani dan adam ya zage ni walam yakul lahu zalika bai kamata i zage ni ba fa amma takzibuhu iyaya zagina da ƙaryata ni da yayi fa qawluhu lan yu'idani kama bada'ani da dan adam yace wai ba za a maido da shi kamar yadda aka yi shi ba kuma Allah yace kama bada'ana awwala khalqin nu'iduhu wa'adan alaina inna kunna fa'ilina wa laysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi kirkiro halitta ba shi fi mun sauki akan dawo da shi amma shatmuhu iyaya zagin da yayi mun fa qawluhu ittakhadha Allahu waladan da yace Allah ya rike da wa ana al-ahadus samad ni ne ni kadai kwallon kwal tallin tal as-samad wanda duk bukatun duniya kuma ni nake biya lam yalid wa lam yulad bi haifa ba haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma babu kine ko sa'a ko mata ga Allah subhanahu wataala zaka a takaice wannan sura ta tabbatarwa da Allah siffofi kuma ta kore masa wasu siffofi da haka akwai sifatul salbiya akwai kuma sifatul subutiya a sifatul subutiya na farko Allahu mun tabbatarwa da Allah uluhiyya sannan na biyu al-ahadiyya mun tabbatarwa da Allah shi kadai ne na uku as-samadiyya mun tabbatarwa da Allah wannan sifa da sunan sannan la la walada lahu wala walida lahu ولا صاحبة له ولا شبيه له ولا ند له ولا ضد له ولا سمي له هل تعلم له سميا رب السماوات والأرض وبينهما فأبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا كاسن وني da yake kwaikwayon Allah ko ya zama kamar Allah a cikin siffarsa kowace irin siffa ta Allah haka Allah abin kadaitawa ne a cikin siffofinsa abin kadaitawa ne a cikin sunayensa a cikin abin kadaitawa ne a wajen bauta abin kadaitawa ne a cikin shi yayi halitta shi yake kira halitta shi ya samar da halitta shi yake renan halitta shi yake gudanar da halitta ba tarayyar wani ba sa hannun wani ba kuma shigar da wani da haka wannan siffofi ne da suka tabbata ga Allah asbatu subutiya wa sifat as-salbiyya to amma a sifatu salbiya ba ta zama yabo sai an tabbatar da kishiyarta da aka ce lam yalid bai haihu ba ai garu ma za a iya nuna shi a ce lam yalid ko limaza lam yalid liginahu wa hayatuhu wa qayyumiyatuhu wa wahadaniyatuhu hmm? saboda shi haihuwa tawaya ce ai saboda kana haihuwa ɗa ne dan ɗayan uku ko in ka tsufa ka ce kama min hannuna kai nan tashi kaga ɗanka ya taimake ka ko in ka mutu ya ci gadon ka ko ko kuma wasu ayyuka naka da ka kasa ka tura shi je ya maka bayan wannan sai me sai in ka mutu ma addu'a ko ya ma sadaka jariya ko ya ma addu'a idza ma tabuna adama in qata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u la da Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum al-hayyul qayyum likamali hayatihi wa qayyumiyatihi la ta'khudhuhu sinatun wala nawm saboda sina da nau da gengedi da bacci alama ce ta gajiya da kasawa shi kuma Allah baya gajiya baya kasawa da haka mu ya kamata mu bacci mu ya kamata mu gengedi ba Allah ba saboda haka saboda Allah ya wadatu ne shi yasa aka kore masa waɗannan da haka as-sifatu subutiyya as-salbiyya ana tabbatar da kishiyarta ne sai ta zama kamala sai zama kore wannan da tabbatar da kishiyar ya zama kamala in ka ce Allah bai haihu ba ba haife shi ba saboda me saboda wadatarsa ga barin talikai gaba daya shi yasa yace wa man kafara fa inna Allah ganiyun anil alamina suwa ya alamina kullu ma si wallah duk abinda ba Allah ba Allah baya bukatarsa yace da dukkan ku za ku taru a guri daya da mutane da aljanu da waye dukkan ku ku zama mafi zuciya wanda ya fi kowa tsoron Allah a cikin ku kamar sayyidina Abubakar ba za ku ƙara Allah komai ba inda za ku taru duk ku zama fasikai da fajirai ku ta sako duk gaba ɗaya kamar zuciyar mafi fajirci daga cikin ku kamar Abu Jahil ba za ku rage Allah da komai ba man waje da khairan falyahmadillah wa man waje da ghaira zalika fala yalumanna illa nafsuhu wannan sura tare da gajartarta akwai wanda ya mata tafsiri mujalladi guda ce dukkan asma'ul lahil husna suna dawa ne dukkan sifatul lahil uliya tana dawa ne sannan wannan sura raddi ce ga duk wanda bai da samuwa Allah ba raddi ce ga duk wanda ya tauya Allah ko ya ko ya dangana wa Allah na ƙasa ko tawaya ta kowace fuska sawa'un cha kai yana da mata ko cha kai yana da ɗa ko cha kai yana da kishiya ko cha kai yana da wani abun bauta ba shi ba duk abin da zaka gaya wa Allah wannan sura ta kore shi shi za ta zama suratul ikhlas saboda magana Allah kawai take yi sannan kuma magana tauhidi take yi sannan maganar aqida take yi sannan maganar tsarkake Allah subhanahu wata'ala ne da dukkan wata na ƙasa da tawaya subhanahu wata'ala to nan za mu tsaya inda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya yafe mana abinda wannan sura ta faɗa na a kudire Allah ya ba mu ikon kudirewa wanda ta ce a bari Allah ya ba mu ikon bari Allah ya mana gamdakatar Allah ya sa mu dace duniya da lahira wannan mai tambaya ya ce malam ni ce ina zaune da mijina tsawon shekaru uku baya magana da ni daga ƙarshe a farko wata ramadan din nan sai ya ce na tafi gidanmu to menene matsayin aurenmu to ya aka yi wani irin iyaye kike da su masu sakaci da har za a yi shekara uku kuna zaune da mutum ba kwa magana amma ba a kira wani an gayyato shi zo ya muku sulhu ba ai shi yasa aka ce mace kar ta aurar da kanta wali ya aurar da ita dan ta zama tana da gata in za a cuce ta ta yi haƙurin ta ga za a cuce ta sai ta ga waliyinta ni wane mijina kwana biyu na ga baya mun magana ban san ko laifi ne masa ba ka zo ka tambaye shi ka ji in na ɓata masa rai ya gaya min in ni ce mai laifi sai in gyara in ba shi haƙuri wani abu ne masa na rashin fahimta sai a gyara amma wannan abun in ya tabbata da ta faɗa haka ne gaskiya wannan mijin is not good malam menene matsayin sakin da aka yi wa mace tana cikin jini to wannan matsala an kai ruwa rana tsakanin ta tsakanin gwanayen malaman fikihu kuma hadisi ɗaya ne rak akan fahimtar hadisin ne malamai suka kasu jam'iyya biyu ko bangare biyu ko ra'ayi biyu ko fahimta biyu abdullahi dan umar ya aure sai babansa sayyidina umar ya ce baya son matar kaji fa jaraba kenan yau aure babanka ya ce baya so ba fa shi ya ba fa shi ya kawaro ba amma ko wallahi babanka sai tsane ta ko babanka ta tsane ta sai ce sai ya sake ta abdullahi dan umar ya ce a ni ina son matata da ya ga abin ya yi tsanani sai je ga manzon Allah yace ya rasulullah nayi aure ina son matata amma babana Umar ya matsa sai na sake ta annabi yace sakata ya san Umar ai Umar ba zai ce ka saki abu haka irin ba irin iyaye ne masu san rai ko san zuciya ba baban fa Umar ne kuma dan Abdullahi bin Umar ne kaga sunna ta haɗu sama da ƙasa wanda inda sunna tana cika ta dinga diga to da ta dinga diga da jikin Abdullahi dan Umar kawai sai je tana jinin al'ada sai ya sake ta sai sai dina Umar din kuma ya zo wajen Annabi ya ce ɗana Umar ya saki matan nan tana cikin jini sai ya ce murhu falyuraji'ha je ka sa shi ya mai da ita sai ta yi tsarki daga wannan jinin ta kuma yin wani jinin ta yi tsarki to in za a yi sakin a lokacin sai a yi in ba za a yi sakin ba to sai a zauna to wannan kalmar da annabi ya ce murhu falyuraji'ha umarce shi ya mai da ita ya mai da ita bayan ta saku ko ya mai da ita ba ta saku ba mun ji inda matsalar take nan kawai wannan iya jimlan nan murhu falyuraji'ha wasu ka kaje tunda aka ce muraja'a to saki ya tabbata suka ce sam tunda annabi ya ce a maida ita sai wannan jinin ya dauke ta kuma yin wani sannan kuma ya ce a ƙara annabi ya ce a ƙara sakin ta kuma wannan ma ba dan ubansa ya matsa bane to sai suka kafe suka ce sam bata saku ba to sai aka ce to wai me na rigima a ji a samu Abdullahi dan Umar din nan mana tunda yana da rai lokacin sai aka je aka sallama gafa ta malam matakka din nan da babanka ya saka saki tana jini wannan sakin yayi ko bai ba to sai aka rawaito su malaman suka ce ya ce ina jin yayi kana jin ne wata ruwayan kuma ina jin bai yi ba to sai mutanen suka rufe su ba so suka ce a a ca yayi wasu suka ce a a ca bai ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kakkui sallah sai a sai a banu quraiza sallar la'asar wasu suka yi hanya wasu suka ce annabi yana nufin sai mun kai can wasu suka ce annabi yana nufin ko rana za ta faɗi sai mun je wasu suka ce a yana nufin mai gudu la'asar ta same mu a can tunda ta same mu a hanya mu yi kafin rana ta faɗi annabi ya ce duk fahimta su daidai ne to kun ji inda mas'alar ta samu to amma Sheikh Albani yayi wani kokari a cikin littafin sa Irwaul Galil ina da shi ne mujalladi tara ta cikin mujalladi na shida ya tattaro dukkan malaman da suka ce wannan mata ta saku da dukkan malaman da suka ce wannan mata bata saku ba sai yayi muqarana na tarjihi domin an samu cin karo akwai ta ka'ida guda hudu a hannun malamai na farko akwai aljamu in ba zai yi ba sai a yi tarjihi a jam'u ne farko sai a yi jam'u a yi kokarin jam'u wato haɗa hukunce-hukuncen biyu su tafi gaba ki daya in ba zai yi ba sai a yi tarjihi a rinjaye da ɗaya kan ɗaya in ba zai yi ma sai a yi tawakkufi a tsaya kawai kowa ya tsaya akan ra'ayinsa to shi albani ya tafi akan cewa malaman da suka rawaito cewa wannan mata ta saku sun fi yawa sun fi ilimi sun fi inganci akan malaman da suka ce matar bata saku ba don haka sai rinjayar cewa duk wanda ya saki matarsa tana cikin al'ada ya aikata bid'a amma matar ta sako wannan kuma shine a cikin mazhaban malikiya cewa mai risala ya ce in mutum ya saki mace a cikin jini ya aikata bid'a kuma wajibi alkali ya tilasta shi ya mai da ita akwai rabuwar saki amma sakin yayi sakin bid'a ne amma yayi amma na ga fatawar Sheikh Usaimin da fatawar Sheikh Ibn Baz ina jin da tashabbakar Abu Zai wajen malamai hudu sun tafi a kan cewa wannan sakin bai ba ki sam ba ta sako ba kawai ka mai da matar na farko amma alkali ya maka ladabi a dan tsutsula maka bulala ka je gidan yaro misali kai sati biyu saboda ai ka ki bin abin da annabi ya ce me yasa da zaka sake ta baka tambaye ta ba tunda baka tambaye ta ba to a tsula maka bulala a kai ka gidan yari to sannan kuma sai a mayan ma da matarka a matsayin mata sako kaga an maka ladabi da ka aikata sabanin sunna shine ka saki matarka tana cikin jini ka aikata sabanin sunna to sai a mayamma da ita ai maka ladabi inda cikin dokokin da aka nemi mu rubuta akan saki akwai wannan idan mutum yayi saki iri hudu ai masa ladabi mutumin da ya saki mace tana jinin al'ada ko tana cikin jinin jego ko ya mata saki uku a kalma daya ko kuma ya sake ta bayan ta yi tsarki sun sadu wannan sakin hudu ana kiransa sakin bid'a to duk wanda yayi wannan ya keta shari'a to ai masa ladabi dama ta'azir shine abinda nasi bai zo ba a tsula ma bulala sai masa tsafi a kai shi gidan yari saboda a hana aikata bid'a domin sakin wannan duka hudu ana kiransa sakin bid'a kuma an ka kula mafi yawan sakin mu hudun nan ne mafi yawa sakin da Bahaushe yake yi hudun nan ne ko ya sake ta tana jini ko ya sake ta da jinin jego ko da jinin abin haila ko kuma ya sake ta saki uku a kalma ɗaya ko ji wani mu ya da daddare aka rama kalla na ce na mata ta ce na sake ta saki uku na ce to masha Allah yanzu ya za a yi na ce to ya za a yi ko ba kai ka sake ta saki ka ce ka sake ta saki uku mai kake so a yi a ba wata fatawa na ce a babu ce a ice ice aka ce wasu malamai sun ce ɗaya ne na ce a to kaji kuma ka tambaye ni eh zaki alala ba masa wata maza ba mai dan sanyi sanyi me matsayin mijin da ya kaurace wa matarsa har shekara guda kuma ya tuhume ta da fasikanci kuma sun zo gida sun suna zaune gida ɗaya duk kaga wannan rashin shari'a ne wallahi rashin shari'a mata suna shan wahala Allah ya sauke su ma dai suna da nasu rashin kirkin amma dai Allah ya sauke malam mace a shekara nawa take balaga sha biyar ko fara jinin al'ada to to ga dubu goma sha biyu daga hajiya mrs lamido daga kaduna a ta'asusun marayu fi sabilillahi Allah biya mata bukatunta tun daga jihar kaduna to Allah ya saka mata da alheri wato duk wanda ya ga abin da ya faru yau na taruwan iyayen marayu da safe ana raba musu kayan nan abin zai baka tausayi wallahi wata mai yaya akwai wata da na tambaye ta yayanta bakwai mijin ya mutu kuma shekara goma baya a wannan shekaru goma ko bata samu miji ba kuma yayan suna nan ita take abin da za ta iya da su akwai abin tausayi saboda haka ba abin da za mu cewa Allah sai godiya da kuma al'umma da suka yi fito da ɗan abin da Allah ya kuwace musu gashi abin da ba yawa gare shi ba kwanuka ne na shinkafa da kwanuka na masara da kuma turmin zani da ɗan abin da ya sawwaka amma kuma baka ga murnar da suke da jin daɗin da suke ba wani ma an bata ba za ta iya ɗagawa ba sai 'yan hizba ne suke taimakawa su kai mata wasu ma da aka ba su fashewa su kai da kuka ka ga abin tausayin ya yawa za ka sa al'ummar nan tamu muna da aiki jajajir a gaban mu wasu suna nan da makudan kuɗi kamar zai kashe su to amma ka san shi taimaka addini muwafaka ne kakka damu da wani yana da biliyoyi bai bayar ba wannan naira biyar biyar din naku da ɗari ku ci gaba da kawowa da su Allah zai wa albarka mai wannan aikin da haka Allah ya saka wa hajiya Mrs. Lamido daga Kaduna da ta bada wannan gudunma akwai ɗari biyar daga wani ɗan uwa ya ce a yi masa a yi wa dubu ɗaya da ɗari biyar daga wani ɗan uwa ya ce a yi wa ‘yar uwarsa yayarsa addu'a Allah ya gafarta mata ɗari biyar daga wani ɗan uwa a yi wa ɗan uwansa addu'a yadda ya gama makaranta Allah ya bashi aiki rago gabjeje guda ɗaya ba dama daga matasan ‘yan kasuwan cikin gombe a yanka wa marayu ranar sallah a yi musu addu'a dubu goma daga wasu bayan Allah a sa su su marayu a yi musu addu'a kan bukatunsu ɗari takwas da ashirin daga wani ɗan uwa ya masa addu'a ɗari biyar daga wani ɗan uwa Allah ya bashi aiki dubu ɗaya daga wani ɗan uwa Allah ya shiryar da yaransa dubu ɗaya daga wani ɗan uwa a yaransa addu'a dubu ɗaya omo katan biyu daga wata ‘yar uwa a yi mata addu'a a tamfa guda huɗu a yi wa ɗanta addu'a Allah ya bashi lafiya sabulun wanka sinki huɗu omo shida daga wani ɗan uwa ya yi exam na police academy Allah ya sa ya haye to shine dai to wani wani malam ya bugo min waya yace ya ga tambarin jihar Gombe sai a yi kafansa haka guda biyu ba ba haka ake ba yace to ranar sauka shanu nawa za a yanka na'am ko da yake ciyaman za mu tambaya ciyaman shekara sha takwas shanu nawa kenan za ka sai ciyaman ya zo ya ba mu amsa ya tanadi shanu goma sha takwas ko kuma mu juya tambaya kanku ina shanu goma sha takwas na'am tunda tambarin gombe kaho sai dai in kahon ne babu menene ake cewa na ga na ga kaho ban game ba
an daɗe ana an an sani an dade ana gafara sa gafara sa to mu sai muka ga kafar mu muka san ba ko to insha Allah Allah ya tabbatar da alheri Allah ya sa mu dace Allah ya faranta mana rai duniya da lahira Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا وتستر عيوبنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين لا إله إلا أنت اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لنا